الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha takwas ga watan jumadal akhira hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu da da hudu arba'in hudu wadda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da da ashirin uku miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na babban malami imam albarbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na tamanin a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata muna kan gabar da ya tattaunawa game da aƙidar jahamiyanci ma'ana mabiyan jahan bin safwan mun tattauna game da gabar da mala yake cewa wastahallu saifa ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan jahamiya din sun halatta zubar da jinin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun tafi akan duk wanda ba shi da aƙida irin tasu ya halatta a zub da jininsa sannan sun saba wa duk wanda suka gabace su cikin magabata na kwarai da haka ainihin wato sun fitini mutane da wasu maganganu da ba a taba jin su ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba jin su ba daga ɗaya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kirkaka sannan sun yi nufin cikin manufofinsu su mayar da masallatai da masallatan juma'a su zama kufai domin su a wurinsu sallar jam'i da sallar juma'a sallar idi duk babu bukatar su kawai abin da ake so ka san Allah inda ka san Allah magana ta kare a wajen jihamiya sannan malam ya yi mana dogon bayani na ainihin sharhin wannan magana shi sheik fauzanul fauzan rahimahullah sannan mun tattauna game da gabar da imamul barbahari ya kuma cewa wa auhanul islama ma'ana sun raunana musulunci bayan haka kuma wa abdalul jihada sun wofuntar da jihadi sannan kuma ainihin wato sun yi aiki tukuru wajen ganin rabuwar kan jama'a da kuma saba wa al'athar wato alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun dinga yin ainihin wato maganganu game da abin da ya shafi almansukh ma'ana sun ci gaba da yin hujja da hukuncin da an riga an shafe shi sannan sun zamto suna yin hujja da dukkan wasu nusus wayanda suke da shubuha da haka a ƙarshe suka jefa wa al'umman musulmi ko kwanto a cikin addininsu kuma suka dinga rigima da ja'in ja game da ubangijinsu shin akwai shi ko babu suka ce kuma babu wata azaba da za a yi wa mutum a kabarinsa bayan ya mutu sannan suka ce su ba su yadda akwai tafki ba ba su yadda da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan suka ce aljanna da wuta har yanzu ma ba a halicce su ba sannan sun yi inkarin da yawa daga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai kenan don haka ne ma duk wanda ya kafurta su cikin malamai ko ya halatta zubar da jininsu to ya kafurta su ne ya halatta zubar da jininsu ne ta wannan fuska domin duk wanda ya yi raddi ya ƙi yadda da aya ɗaya cikin alkur'ani to kamar ya yi raddi ne ya ƙi yadda da alkur'anin baki ɗaya haka hukuncin yake ga duk wanda ya ƙi yadda da wani hadithi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya tattara hadisan annabi ya ce duk bai yadda da su ba wannan ku kafirci ne ba ɗan kankani ba to wannan shi ma gaba da Imam al-Barbahari ya kawo a Sheikh Fauzan al-Fauzan kamar yadda ya saba yi mana fashin baki da sharhi akan ta ita ma yayi bayani akai kuma mun karanta wasu daga cikin gabobin da haka zamu tashi daidai gabar da malai yake cewa فلا يأخذ بالمتشابه إلا أحد رجلين هكذا نكو قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي فلا يأخذ بالمتشابه إلا أحد رجلين باب wanda yake yin hujja da wato mutashabihai wato ayoyin da suke masu ma'anarsu bata fito fili ba ko hadisan da ya zamto ma'anarsu tana buƙatar sharhi tana buƙatar a nemi gudunmawar wasu hadisan da za su yi fashin baƙi a kansu ko kuma wasu ayoyi da ake buƙatar a mayar da fassararsu da cikakkiyar ma'anarsu zuwa ga wasu ayoyi na alkur'ani a samu wasu ayoyin da ma'anarsu ta fito sarai a iya amfani da su wajen fassara waɗanda ma'anar tasu bata fito ƙarara ba to sai suka zamto su dukkan ayoyin da ma'anar tasu bata fito karara ba ko kuma wato ayoyin da suke ɗaukan ma'ana ko suke da fuskoki fiye da ɗaya wajen fassara su to babu wanda zai zamto in ya tashi kafa hujja duk wanda yake mai neman gaskiya in ya tashi kafa hujja to za ka ji yana ƙoƙarin ya kafa hujja ne da aya muhukama ko kuma hadithi muhukam ma'ana wanda ma'anarsa ta fito fili amma duk wanda kaga in ya tashi neman wato ya kare wata manufa tasa sai ya koma cikin ayoyi mutashabihai to wannan shine wanda malam zai mana magana akan sai kice babu wanda zai yi hujja da ayoyi mutashabihai ko hadisai sai ɗayan mutum biyu na farko imma za'igun yuridu tadlila ko dai karkatacce batacce wanda yana nufin ya ɓadda mutane wa imma wato mithlul jahamiya kaman ainihin wato jahamiya ولهذا قال فيهم الإمام أحمد dan haka ne al-Imam Ahmad ya faɗa game da su yace yastadilluna bil mutashabihi min al-Qur'an jahmiya zaka same su ko da yaushe suna kokarin yin hujja bil mutashabih da ayoyi mutashabihai min al-Qur'ani a cikin al-Qur'ani to kaga wannan sun fada cikin az-za'iq za'igun kenan to dama ya ce babu wanda zai yi hujja da aya mutashabiha sai ɗayan mutum biyu to kaga a kodai za'igun yuridu tadlil ba wai so yake a fahimta ba dama manufarsa ya ɓadda mutane to kuma jahamiya ta shiga cikin wannan rukuni wa imamu ta'alimun ko kuma mai da'awar ilimi la yadari ba shi da wani sani ba shi da sani ba shi da ilimi amma yayi da'awar ilimi da haka sai ya dinga kokarin ko mai kokarin da'awar malanta shine muta'alimun to shi ma la yadri wa yaqulu ala Allah bi ghairi ilmin da haka sai jingina wa Allah magana ba tare da ilimi ba to in ba waɗannan ba da wuya kaga wanda yake yin hujja da ayoyi mutashabihai imma dai ko saboda jahilci ya fassara aya bisa bisa jahilci ko kuma wanda yake fassara aya bisa san zuciya sune wa'ancan na farkon kenan qawluhu wahtajju bil mutashabih ولذلك رد عليهم الإمام أحمد إمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية ذاك suka dinga yin hujja da ayoyi mutashabihai ذاك ne al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin littafin sa ar-Radd ala al-Jahmiyya ya dinga mai musu da martani jaa ala an-nusus allati istadallu biha wato sai ga yazo da nassosin da suka yi hujja da su wa abdala ra'ayahum fiha sai ya rugurguza ra'ayinsu game da waɗannan nusus din wa bayyana alwajha sahiha fiha kuma ya bayyanar da fuska ingantacciya fiha a cikin waɗannan nusus din wa jama'a bainal ayati wal wa bainal ahadith ya kuma yi kokarin tattara tsakanin ayoyi da kuma tsakanin hadisai wannan shine abin da Imam Ahmad ya dinga yi a cikin wannan littafin nasa Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyya in ya dauko wani nassi da suka shiga cikin sa suka damalmala al'amura sai ya dauko nassin sai ya rushe ra'ayi da san zuciyar da suka gina a karkashin wannan nassin sannan sai kuma ya kawo ma'anar nassin ingantacciya haka ya dinga warware wannan shubuhoyin da wannan rikita-rikitar da suka dinga kawowa cikin addini a wannan littafi nasa na arraddu alal jahamiya Allah ya saka masa da alkhairi qawluhu fatashakkaku nasa fi adiyanihim da haka wannan yasa jahamiya suka dinga jefa mutum ko suka dinga jefa mutane kokonto da shakku game da addinin su fala shakka anna hadha balbalatu lil afkar ko shakka babu wannan hayaniya ce da rudin tunani fala ya juzu an yi takallama fi masailil ilm baya halatta ya zamto ya yi magana a game da mas'aloli na ilimi wala siyamal aqaid musamman ma mas'alar da ta shafi aqida illa man huwa rasikhun fil ilmi sai wanda yake mai zuzzurfan ilimi sai wanda yake rasikhun fil ilmi ya samu zurfafa cikin ilimi kenan ba kowa ne yake tattauna matsaloli na ilimi ba kamar yadda mun tattauna a can baya ba kowa ne yake sa baki game da matsalolin ilimi ba musamman matsaloli irin na aqida la yajuzu an yatakallama fiha ansaful muta'allimin aw al muta'allimin fadlan an ahli az-zayg wa dalal baya halatta a ce ansaful muta'allimin rabin malamai wato rabin almuta'allimi na rabu rabin ɗalibai su zamto suna sa baki cikin matsaloli na ilimi awul muta'alimi na ko kuma masu da'awar ilimi fadlan an ahli zaigi ballantana kuma ainihin karkatattu wato ma'abota karkacewa waddalal da bata abinda malai ke nufi anan shine akwai wanda za ka ganshi shi a cikin ɗaliban ilimin ma wato ya taho da ya bar farko yana tsakiya bai gama zama cikakken ɗalibin ilimi ba sai ka ji shi kuma yana tattauna matsaloli na ilimi manya-manya shine ansaful muta'alimin ma'ana waɗanda suke ko kuma wala ya juzu an ya takallama fiya ansaful muta'allimin ko kuma ka ce baya halatta masu insafi masu adalci cikin ɗaliban ilimi su dinga magana akan irin waɗannan matsaloli awul muta'alimina ko kuma masu da'awar ainihin wato ilimi fadlan an ahli zaik wa dalal ballantana kuma ma'abota karkacewa da bata a ce su ne za su dinga yi wa mutane bayanin addini su kansu ba akan aqida mai kyau suke ba ba akan addini ingantacce suke ba kuma su ne za su dinga yi wa mutane bayanin addini kuma za ka samu a irin wuraren da suka samu sakewa duk suna irin wannan an gane ko a kana ina za ka gan ka shiga wasu wuraren za ga irin su yan ahmadiyya din nan za gan suna suna da bakin magana suna yada addini za gan su sun yawa a cikin kasar indiya yan ahmadiyya yan ahmad gulam suna ganin akwai wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da za a aiko shi sunansa ahmad ahmad din nan sai suka ce wannan dan indiya ne shi ma ya rasu shekaru masu yawa amma an samu kalifofinsa duk su ma annabawa ne an fahimta ahmad gulam alqadiyani to za gan suka samu sakewa suna da masallaci suna da kuɗi tunda dukkan rudu da hayaniya ita duniya take so to da haka irin wannan lokacin zaka samu mafi yawan lokuta zaka samu cewa ainihin wato hatta waɗanda suke ba masu wato masu masu um, kokarin orientalist yanci ranar addini duk ana daukan wato kafiran duniya sukan dauki nauyin irinsu su kashe musu kuɗi ko su dinga abin da dakan kaje kasashe irin waɗannan zaka samu irin waɗannan har manyan masallatai gare su suna rubuce-rubuce da wallafe-wallafen littafai masu gurɓatacciyar aƙida kuma ga littafi an kashe masa kuɗi kaga kwabarsa mai kyau kaga takardar cikinsa mai tsadar gaske kai ka ce littafi ne wanda zai karantar da addini kuma littafi ne kuma kaga bangonsa mai kyau kaga kuma larabci malam sosai amma littafi ne wanda zai ruguza wa mutane addini da aka samu irin wannan da yawa na fata an gane to shine malai yake cewa waqtasamu fi rabbihim daga cikin aqidar jahamiya wato sun haifar da rudu da hayaniya game da ubangijinsu ay ahadathul jadal sun haifar da aljadal jidali da jayayya game da Allah maɗaukakin sarki nan mun karanta da ku sun ce shi ubangijin nan ba a cikin halitta yake ba a wajen halitta yake ba ya sama baya ƙasa baya dama baya hagu baya gabas baya yamma baya kaza baya kaza to kaga wannan yana daga cikin abin da suka faɗa game da ubangiji da haka sai aka waye gari kamar dai ba su da wani ubangijin bauta qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad Allah ta'ala yace babu wanda za ka ganshi yana musu da jayayya game da ayoyin Allah sai kafirai da haka kaiwa da komowar su cikin garuruwa da kudade da motoci na alfarma da gine-gine kada ya rude ka dan kaga irin masu wannan gurbatattun aqidun suna kashe kudade suna ta'ammuli da manya-manyan kudade da manya-manyan gine-gine da manya-manyan ababen hawa Allah madaukakin sarki yace kada wannan ya rude ka ka dauka akan daidai suke kai ma ka ce zaka bi su almu'minu la yujadilu fi ayatillah mu'mini ba za ka taba samun sa ba yana jayayya game da ayoyin Allah bal yataqabbaluha bal ma shi mu'mini zaka same shi ne yana karbar ayoyin Allah wa ya'taqidu kuma yana kudurce annaha kalamullah cewa waɗannan ayoyin na Allah zancen Allah ne wa annaha khairun wa hudan kuma mu'mini yana kudurce cewa ayoyin Allah nan alheri ne kuma shiriya ne amma ladhi yatawaqqafu fiha amma duk wanda ka ganshi yayi tsaya cak game da ayoyin Allah ce ga wata aya ta Allah amma ya kiye mika wuya ya kiye imani ya kiye kudurce ta ya tsaya yana ta ya tsaya cak yana ganin kamar bai yadda da ita ba ko ya yadda da ita shine ya tawaqqafu fiha wa yatashakkaku yana kokwantan haka ne ko ba haka bane fa hadha mujadilun fi kalamillah wannan yana daga cikin masu jayayya game da zancen Allah ina fata an gane ma'ana so ake kawai da kaji zancen Allah ka sallama ka miƙa wuya amma duk wanda zai ce a shi sai ya yi tunani da kwakwalwarsa sannan in kwakwalwar ta kama sannan ya ɗauki wannan ayar ya aiki da ita in kwakwalwarsa ba ta kama ba shi ba zai ɗauki abin da ya saba wa hankali ko ya saba wa kwakwalwarsa ba ko da kuwa alƙur'ani abin yake ko da a sunnar annabi ne to wannan yana daga cikin masu jayayya cikin zancen Allah qawluhu wa qalu laysa hunaka azabu qabrin hadha mutawafiqun ma'a madhhabihim sannan fadin su da suka ce babu wata azaba a cikin kabari wannan ai dama abu ne da ya dace da mazhabansu su ainihin jami'a li'anna indahum man arafa Allah fa huwa mu'minun domin su a wajen jami'a duk wanda ya san Allah mu'mini ne shi yasa mun karanta anan cewa su a wajen su fir'auna mu'mini ne duk kafiran nan na zamanin annabi mu'minai ne me yasa saboda sun san Allah saboda haka su a wajen jami'a duk wanda ya san Allah mu'mini ne wala yalzamu an yusalliya wai ba lalle sai yana sallah ba wa yasuma ba lalle sai yana azumi ba wa yahujja ba lalle sai yayi aikin hajji ba wa ya'tamira ko yayi umara ko baya sallah baya azumi baya hajji baya umara su a wajen su mumini ne wala yu'addil a'mala duk wasu ayyuka da aka dora masa baya yin su wa bina'an ala zalika dan haka gini akan wannan akida tasu falaisa hunaka azabu kabarin da haka suka ce su ba wata azaba da za a yi mutum a kabari me yasa suka ce li annan nasa kullahum ya'rifuna Allah dan mutane da sun san Allah da haka tunda mutum ya san Allah ba shi ba azaba to wani wani irin wato me za a yi masa a cikin kabari ba wata azaba da za a yi masa a kabari ya san Allah ya kubuta daga azaba kabari ko bai sallah ko bai azumi ko bai yin sauran ainihin wato rukunan musulunci matukar ya yadda ya san akwai Allah to shikenan a wajen jahamiya ya sha walaysa hunaka ma'asiyatun wada da haka su a wajen su ba wani zancen saban Allah ko bin Allah ko kai ta bin Allah ko kai ta sabawa Allah Allah ba zai ma azaba ba dai ka san shi Allah ya tace aki da su kaga kawai wannan akida ce da take son mutane su zama yan iska kawai ko a to an ce da ka saba wa Allah da ka ba Allah da ɗaya ne to yanda zuciyar dan adam take ga shedan ga abin nan ai kaga zuciya ta fi karkata zuwa ga sabo da aka so a wajen su walaysa hunaka ma'asiyatun wala da'a babu wata ma'asiya ba zancen saban Allah babu magana da'a falladina fi fil quburi da haka duk waɗanda suke cikin kaburbura kulluhum ya'rifuna Allah suka ce duk sun san Allah idan tunda sun san Allah la yu'azzabuna ba wata azaba da za musu da haka duk ayoyin da kake karanta kana yin hujja da su cewa akwai azabar kabari da duk hadisan da kake kawowa na cewa akwai azabar kabari jahamiya ba su yarda da su domin su a wajen jahamiya duk wanda ya san Allah ba za a mai azabar kabari ba ko baya sallah qawluhu wala haudun wala shafa'a daga cikin aqidar suka ce wala haudun babu wani tabcin annabi sallallahu alaihi wasallam wala shafa'atun babu wata shafa'a ba ceto kullu umuril gaibi an karuha duk wasu al'amura da suka shafi gaibu su ba su yarda da su ba kaga shi ma ai azabar kabarin gaibu ne ba su yarda da shi shi kansa ceton annabi sallallahu alaihi wasallam duk yana daga cikin labaran gaibu da haka duk al'amarin da ya shafi gaibu jahamiya ba su yarda da shi ba suna inkari li'annahum ya'tamiduna ala uqulihim faqat dan domin su ko da yaushe madogara su hankalin su kawai da haka suna dogaro ne da hankalin su kawai qawluhu wal jannatu wan naru lam yukhlaqa sannan sun ce aljanna da wuta ba a halice su ba qala al jahamiyatu jami'a suka ce aljannatu wan naru lam yukhlaq al'an jami'a suka ce da aljanna da wuta har yanzu ba a halicce su ba babu su ma anna Allah akhbara annahuma makhluqatan al'an tare da cewa fa Allah madaukakin sarki ya bada labarin da aljanna da wuta ya halicce su yanzu haka Allah ya ce ya halicce su jami'a sun ce a ba a halicce su da aka su kawai sun to magana kwadaitar da mutane aljanna a ci kawai ana kwadaitar da su ne amma har yanzu ita aljannar ba ta zama exist ba babu ita to barazana da ake wa mutane da wuta fa duk shi ma barazana ce kawai amma wutan nan babu ita yanzu maganar da ake to kuma gashi Allah madaukakin sarki ya bada labarin aljanna ya halice ta tana nan wuta ya halice ta tana nan qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa fil jannati game da aljanna yace uiddat lil muttaqina Allah yace uiddat an tanadi aljanna lil muttaqina ga masu kiyaye dokokin Allah ba za a tanade ta ba Allah cewa ya uiddat fi'li madi ne an riga an tanadi aljanna lil muttaqina ga masu kiyaye dokokin Allah suratu ali imran aya ta 133 uiddat kalmar uiddat fa hadha yadullu ala annaha mu'addatun wa mawjuda wannan kalma tana nuna an tanade ta kuma tana nan akwai ta wa qala fi nar haka Allah ta'ala ya faɗa game da wuta yace uiddat lil kafirina yace ita kuma wuta an tanade ta ga ga kafirai a gane kaga Allah ta uiddat an riga an tanade wuta ga suwa lil kafirin kaga mu a aqida mu shine aljanna tana nan an halice ta kawai jira ake yan aljanna su mutu su koma zuwa ga Allah tashi alkiyama su shiga wuta an riga an tanade ta jira ake masu saban Allah su mutu su koma zuwa ga Allah a tashi alkiyama su shiga wuta Allah ya kiyaye wa aidan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari anna shiddatul harri min fayhi jahannam cewa wato tsananin zafin rana yana daga cikin hutun jahannama duk lokacin da ake irin bazaran nan kaji rana kana kunna fanka ita ma tana bada dimi tana bada zafi ka rasa inda zaka zauna ka dan ji wata iska kaji rana ta yi zafin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duk lokacin da kaga an shiga irin wannan yanayin hucin jahannama ne jahannama ce take yin huci in ta yi huci sai ga daki ba dadi waje ba dadi in ka fito iskar ita ma ta wajen sai ka ji ita ma zafi take bayarwa to wutar jahannama ta numfasa kenan to akwai ta kenan ko babu to annabi ya ce akwai ta jahamiya sun ce babu an fahimta ko fadalla ala annaha mawjuda wannan ma sai ya nuna cewa wuta tana nan akwai ta wa kadhalika an-naru laha nafasani haka hadisin da manzo Allah ya ce wuta tana da numfashi guda biyu an ce wuta ta kai kuka zuwa ga Allah madaukakin sarki ta ce ya ubangiji sashi na yana cin sashi na saboda bala'i to sai Allah madaukakin sarki ya ce to ki dinga numfasawa sau biyu in ta dan yi wannan fur ta yi hucin to wannan hucin shine zafin da kuke ji din nan ba sauki to hucin wutar jahannama ne sannan ɗaya hucin kuma shi kuma lokacin sanyi in ta yi wannan hucin shi ne za ka ji kamar jaura ta wuce ka ji malar sanyi har cikin kashinka ka shiga cikin ɗaki ka lulluɓa ma ji kake kamar an saka a cikin firiji to kaga wannan duk yana daga cikin numfashin wutar jahannama laha nafasa ne tana da numfashi guda biyu nafasun fishita numfashi ɗaya tana yin sa ne lokacin sanyi wa zalika ashaddu ma tajiduna min albar wannan shine mafi tsananin abin da kuke ji na sanyi din in ka ji sanyi mai tsananin nan to jahannama ce ta yi huci wa nafasun fi saif akwai kuma numfashi ɗaya da Allah ya mata izini ta dinga yi shi ma dan ta samu a kanta sauki shi kuma wannan numfashin sai lokacin zafi wa zalika ashaddu ma tajiduna min alhar wannan shine mafi tsananin abin da kuke ji na zafi din to wannan kaga shi ma yana nuna maka wutar jahannama akwai ta fa qala annabi yace inna shiddatal harri min fayhi jahannam lalle zafin rana ko wato yana daga cikin hucin jahannama qawluhu wa an karu kathiran mimma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malai ci gaba da cewa daga cikin illar waɗannan mutane jahamiya sun yi inkari da yawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karu kathiran mimma jaa fil kitabi was sunna sun yi inkari sun yi musu game da abin da yazo da yawa cikin alqur'ani da sunna li'annahu yukhalifu ra'ayahum sabida ya saba wa ra'ayinsu wa mu'taqadahum ya saba wa aqidarsu duk abin da ya saba wa ra'ayinsu ko a alqur'ani yazo ba su yarda da shi ba duk abin da ya ci karo da tunaninsu ko kwakwalwarsu ko da ya tabbata daga manzan Allah ba su karbe shi ba kaga zunzurutun san zuciya shine kawai hujjarsu yawa duk abin da ya daidai da san zuciyarsu ko ya saba alkurani za su karba qawluhu fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadha alwajh duk wanda kaji ya kafirta jahamiya ko ya ce jinsu ya halatta to ya kafirta su ne duba da irin wannan miyagun aqidu nasu ya halatta jinin su ne ta wannan fuska irin waɗannan aqidu gurbatattu na kafirci da suka kudurci a zuciyarsu man kaffara min ahli sunnati wal jamaa duk wanda kaji yana kafirta jahamiya daga ahli sunnati wal jamaa kaffarahum li majmu'i hadhihi al maqalat al khabisa to ya kafirta su ne saboda tattaruwar waɗannan gurbatattun tun aƙidu da suka ƙudurce li'annaha tantahi ila annahu laysa hunaka dinu domin a ƙarshe in kabo waɗannan aƙidun nasu suna nuna ba addini an gane ko li'annaha tantahi ila annahu laysa hunaka dinu a a ce ma karka yi sallah karka yi azumi karka yi baka ba ka je masallaci ba shi da amfani da kuke kashe kuɗi kuna ta gina masallacai masallacin juma'a ba shi da wani fa'ida kawai ka san akwai Allah ya ishe ka kaga wannan ai wannan in ka duba babu addini mun tattauna game da Allah sun ce Allah nan ya fi kama da babu ma bayanin da suka yi game da Allah babu qawluhu li'annahu man radda ayatan min kitabillahi faqad radda kitaballahi faqad radda alkitaba kullu kama sabaqa annahu man istadalla bi ba'd alquran wa taraka alba'd alakhar alladhi yata'allaqu bihi faqad amana bi ba'd alkitabi wa taraka ba'da kaman yanda ya gabata a baya mun ce duk wanda yake yin hujja da wani bangare na alkur'ani ya bar wani bangaren in za ka yi hujja da qur'ani sai dai ka yarda alkur'ani abin kafa hujja ne dukansa amma ba zai yi ba ran da kake bukata yayi wato bangaren da ya daidai da zu san zuciyarka da san ranka sai ka rungume shi kai hujja da shi inda ya saba wa san zuciyarka kuma ka yin hujja da shi to wannan yana daga cikin ainihin wato yin hujja da wani bangare na alkur'ani da kuma yin watsi da wani bangare allazi ya ta'allaqu bihi wanda kuma yana da alaka da bangaren da kai imani da shi faqad amana bi ba'd alkitab to duk mai yin wannan yana cikin wanda sun yi imani da wani bangare na alkur'ani wa taraka ba wa taraka ba'dahu kuma sun yi watsi da wani bangare nasa fallazi yastadillu bil mutashabih da haka duk wanda shi da ayoyi mutashabihai kawai yake yin hujja wa yatrukul muhkama amma yayi watsi da ayoyi muhkamai na alqur'ani hadha mimman yu'minu bi ba'd alkitabi wa yakfuru bi ba'd wannan shi ma yana daga cikin afatu minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd Allah yace fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika fil hayati dunya wato fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum fil hayati dunya illa khizyun kay fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashadil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'mal ya'malun haka mutum ya fada cikin wanda suke yin imani da wani bangare na alkur'ani kuma suna kafircewa wani bangare qawluhu wa man radda hadithan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad radda al-athar kullu haka ma duk wanda yace bai yadda da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kaman yayi ce bai yadda da hadisan manzon Allah duka ba kazalika sunnatu fiya muhkamun wa mutashabih kaman yanda ita ma sunnar manzon Allah akwai muhkama akwai kuma mutashabiha faman akhadha al-mutashabiha min as-sunnah duk wanda yake yin hujja da hadisai mutashabihai daga sunna wa taraka al-muhkama ya kuma kiyin amfani da hadisai muhkamai faqad radda sunnata kullaha to shi ma wannan hukuncinsa daidai yake da wanda ya raddin hadisan manzon Allah gaba daya qawluhu wa huwa kafirun billahi alazim hadhihi hiya natija wannan shine karshen sakamakon duk wanda yake da irin wannan aqidar kafirci wal iyazu billah li anna alladhi yu'minu billah domin duk wanda ya imani da Allah ya kula yana cewa amanna bihi yayi imani da alqur'ani kullun min indillah min indi rabbina duk abin da yazo cikin alqur'ani daga wajen ubangijin mu yake amma sahibu zayyid amma ma'abocin karkacewa fa inna ma ya akhudhul mutashabiha shine wanda zaka ga da iya mutashabihi na alqur'ani kawai yake yin hujja li'annahu yasluhu lahu domin shine yayi daidai da shi wa ammal muhkamu amma muhkam na alqur'ani fa innahu la yasluhu lahu bi yi daidai da ra'ayinsa ba fa yatruku sai ya watsi da shi hadhihi dariqatu ahli al-ahwa da'iman wannan ita ce hanyar ma'abota san zuciya ko da yaushe walaysat khasatan bil jahmiya ba iya jahmiya kawai ba duk wani ma'abocin son zuciya haka yake duk wani ma'abocin son zuciya in malami ya bada fatawa da ya daidai da son zuciyarsa sai ya karba in ya bada fatawa da ta saba ya ce kai ba ma tare da malam anan son zuciya kenan ko da yaushe yana tare da hujja inda ta yi daidai da abin da yake so duk ran da kwa hujja ba ta tare da shi to shi kuma ba zai yi amfani da wannan hujja ba wannan dukkan wani ma'abocin son zuciya ba jahamiya kaɗai ba dukkan wasu ƙungiyoyin bata kan irin wannan tafarkin suke walakin na masdaraha min aljahamiya sai dai gaba ɗaya kowace ƙungiya asalinta dai daga jahamiya take li'anna ahlal ahwa jami'an domin ma'abota son zuciya ga baki ɗayansu fi ayyu waqatin a kowane lokaci da kowane zamani hadhihi dariqatun wannan ita ce tafarki shine irin tafarkin su yadda da abin da ya daidai da son zuciyarsu watsi da abin da ya saba wa son zuciyarsu ya khuduna min al adillati ma yuwafiqu ragabatahum suna amfani su yi hujja da wato dalilai na alkur'ani da sunna waɗanda suka yi daidai da abin da suke so wa yatrukuna ma yukhalifu ragabatahum sannan suna yin watsi da dukkan abin da ya sabawa ainihin abin da suke so a cikin zuciyarsu wannan kamar duk sharhi ne na abin da mun karanta shi satin da ya gabata qala al muallif rahimahullahu ta'ala fadamat lahumul muddatu wa wajadu min as-sultani ma'unatan ala dhalik wa wada'u as-sayfa was-sawta ala man duna dhalik fadarasa ilmu as-sunnati wal jama'a wa awhanuhuma wa sarata maktumataini li izharil al-bid'i wal kalami fiha ولكثرتهم واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأدمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من أصم الله فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأدفع الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا إمام البربهاري كنا إمام البربهاري يقول فدامت لهم المدة wannan jahamiya din sai lokaci ya musu tsawo suka samu inda suke cin karansu ba babbaka tun lokacin mamun da muka karanta a can baya fadamar lahumul mudda da haka lokacinsu sai ya tsawo ya musu suka samu dama suka miƙe kafa wa wajadu minas sultani ma'una suka samu taimako daga mai mulki ala zalika akan wannan aqida tasu ta jahamiyanci wa wada'u saifa suka halatta kisa wasauɗa da duka alaman duna zalika ga duk wanda baya kan irin wannan aƙida tasu tunda sun samu wata gwamnati ta ɗaure musu gindi tana tare da so to sai suka zamto suka sanya masu mulkin nan na wannan lokaci suka dinga karkashe malaman da ba su tare da so ana azabtar da su da duka da ɗauri fadarasa ilmin sunnati a daidai wannan lokaci sai ilimin sunnar manzon Allah ilimin sunna wal jama'a sai ya durƙushe sai aka samu alkur'ani koyarwar alkur'ani da sunna sai ta durkushe wa auhanuhu ma suka raunana da su suka raunana ainihin alkur'ani da sunna wa sarata makatuma sai suka zamto boyayyu ba ka da ikon kai hujja da qur'ani ko da sunna ahlus sunna sai suka zama to boyayyu li izharil bid'i saboda bayyanar bid'o'i wal kalam fi wal kalam fiha da kuma maganganu da ake tayi akan bid'o'in wal kathratihim da kuma yawan su wayannan yan bid'a din wattakhadhu majalisa kuma suka yi amfani da dama wajen rikar majalisai gurin karantarwa kenan wa azharu ra'ayahum suka dinga bayyana da ra'ayinsu domin yanzu ra'ayinsu ya zamanto ra'ayin gwamnati da haka suna da yanci duk inda suke su dinga kiran mutane kuma duk wanda baya tare da wannan ra'ayin su cuna gwamnati shi ta mai illa haka suka dinga yin amfani da wannan damar lokacin mamun da kuma wasu wa'inda suka biyo mamun kaman alwasik billah da sauran wa'inda zamu karanta insha Allah fakanar fitnatan azima a yake cewa auda wa wada'u fihi alkutuba suka kuma dinga rubuce rubucen littattafai game da wannan gurbatacciyar aqida shine wa wada'u fihi alkutuba suka rurrubuta littattafai wanda ke kunshe da wannan dafi na aqidar jahamiyanci wa adma'un nasa suka kuma dinga gamsar da da yawa daga cikin mutane tunda yawan mutane walakin na aktharan nasu la ya'lamun yawan mutane ba su da ilimi yawancin mutane a kowane lokaci za ga yawancin mutane ba su da ilimi to tun da yawancin mutane ba su da ilimi shi yasa duk wata hayaniya ta zo za ga waɗanda suke ba masu ilimin nan ba su za a je a wanke kwakwalansu a ba su sako bai bai su ɗauka daidai ne sai su karɓa da haka sai suka yi amfani da wannan lokacin suka dinga gamsar da mutanen da ba masu ilimi ba wa ɗalabu lahumar ri'asa suka nemi su shugabance su an gane ko shine wa ɗalabu lahumar ri'asa wa ɗalabu lahumar ri'asa ay alladhina lam yatamakkanu min al-ilmi bi ra'ayin fattaba'uhum sai suka nemi su dinga jagorantar irin waɗannan marasa ilimin akan wannan bata din fa kanat fitnatan azima wannan sai ya zama fitina mai girma ga al'umman musulmi waɗanda suke kan daidai a wannan lokacin lam yanju minha babu wanda ya tsira daga wannan fitinar illa man asama Allah sai wanda Allah ya tsare a wannan lokacin duk wanda kaga ya kubuta daga wannan fitinar to sai wanda Allah ya tsare ina fata an gane kamar lokacin da wato zazzaki ya zo duk matashin da kaga bai bu wannan guguwa ba sai wanda Allah ya tsare a wannan lokacin saboda ya zo da cewa addini ne jihadi za a yi fi sabila za a kafa daular musulunci za a yi kaza mutane kuma ana kishirwa zai zo ya kawo falsafa ya yi bayani a kabbara matasa suna son haka kankace mai duk wanda kaga bai bu wannan ba to sai dai ko fa mustaqillin wa mustakthir akwai wanda ya shiga da yawa akwai kuma wanda ya dan dai kadan kadan an fahimta sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare to haka duk irin wayannan hayaniyoyin in suka zo to zaka samu cewa ana samun haka an gane ko fa adna ma kana yusibu rajula min mujalasatihim an yashuka fi dini mafi karancin abinda mutum ke samu da zarar ya zauna da su shine zai zai shiga kokonto game da addininsa illar da suka mafi kankantar illar da za su yi wa mutum da ya zauna da su su jefa mai shakku akan shi addinin da yake kai ya dinga ganin anya addinin nan nasa daidai ne ko kuma nasu ne daidai to kaga ko iya nan aka bar mutum an masa illa kana sallah kana azumi ka yarda da Allah ka yi amma wani ya zo maka da wani rudu ka dinga ganin anya ko bin Allah nan anya yarda ka da Allah daidai ne anya ko gaba daya a sallan nan da kaza dai to wannan mafi kankantar abin da suke yi wa mutum illa in suka zauna da shi shine ya zamto shi kansa bai gamsu da addinin da yake kai ba ya shiga cikin kokonto game da addininsa au yutabi'ahum ko ma ka samu wanda ma bai zai bi su kawai ga a ai shi addinin da duk da can da iyayensa da kakanninsa da manyan malaman da suka karantar da shi duk batattu ne yanzu gaskiya ta zo da haka shi yanzu nan zai bi au yara ra'ayahum alal haqqi ko kuma ya dinga ganin ra'ayinsu su ma fa yan kasa ne a ba su dama su yi magana haka zaka samu irin wannan in wata barnar ta zo wata shubuhar ta zo sai ga daga wanda shi za a jefa masa shakku sai wanda shi kuma zai bi sai wanda zai dinga ganin su ma fa suna da haƙƙi a kyale su kawai su yi bayanin su su ma yan kasa ne da haka ya dinga ganin ra'ayinsu akan gaskiya ne wala ya dari annahu alal haqqi aw alal batil har a waye gari shi kuma ya kasa gane shin wai shi akan gaskiya yake ko akan ƙarya fasara shakan sai a waye gari ya zama mai shakku game da addininsa fa halakal khalqu aka waye gari halitta wato mutane suka halaka da yawa hatta kana ayyama ja'far ne alladhi yuqalu lahu almutawakkil haka fa aka yi tai lokacin ma'amun ya gama mulkin sa duk ana cikin irin wannan rudin almuwathiq almu'tasim wa'annan duk gaba ɗayan su suma duk ana cikin wannan rudin da hayaniyar har sai da aka zo ainihin kan shi ainihin ainihin almu'tasim almutawakkil billah to shine fa aka samu dawo da mutane kan ainihin daidai aka dawo da martabar su Imam Ahmad bin Hanbal aka ci gaba da kuma yada karatun Alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata aka rushe waccan akida da ta samu goyon bayan gwamnati lokacin Ma'mun da waɗanda suka biyo bayan Ma'mun ina fata an gane fa adfa Allahu bihil bid'a to shine sai Allah yayi amfani da almutawakkilu wajen kashe wutar bid'a wa azhara bihi alhaq Allah ya bayyanar da gaskiya ta hanyar shi almutawakkil wa azhara fihi ahlus sunnati kuma ahlus sunna wato ya bayyanar da Allah ta'ala ya ƙara bayyanar ya kuma ƙarfafa ahlus sunnati bihi da shi zuwa mutawakkil wa dalal alsinatuhum har suka samu ƙwarin gwiwar yin magana a jisu a wannan lokacin wanda da kafin lokacin ma ba su isa ba su yi magana da aka fawa ɗalar alsinatum har suka samu ƙwarin gwiwar su yi magana a ji amansu ma'aƙillacin duk da ma a lokacin ba su da yawa wa kasarati ahalil bida'i da kuma yawan yan bida'a a wannan lokacin ila yau mina haza har zuwa wannan lokacin namu qawluhu fadamat ash-sharh shaykh al-fawzan al-fawzan rahimahullah yace fadamat lahumul mudda wa wajadu min as-sultani ma'unatan ala dhalik ay yushiru ila ahad al-ma'mun wato imamul barbahari yana ishara ne zuwa ga zamanin mamun wanda su jahamiya suka samu karfi da kuma taimakon gwamnati lokacin mamun wa zurriyatihi da kuma zurriyar mamun ƴaƴansa wanda bayan shi mamun ya rasu to ƴaƴansa da suka biyo bayansa wanda ya gaji shi mamun shi ma ya dora akan inda mahaifinsa ya tsaya na cutar da ahlus sunnati wal jama'a da kuma ci gaba da goyon bayan jahamiya an gane ko afallahu anna wa anhu haithu garruhu ko garru bihi wa khada'uhu sai malam yake cewa afallahu anna wa anhu Allah ya mana afuwa ya wa ma'amun afuwa haithu garrau bihi haithu garraru bihi ko wa khada'uhu inda suka ainihin wato ruɗe shi kuma suka yaudare shi ai mun karanta a can baya sun zo masa da addinin baibai shi kuma mutum ne haziki gashi dan asali domin bahashi mai ne sannan kuma gashi mai kaifin kwakwalwa amma suka zo masa da addinin argingine ya dauka akan gaskiya suke kaga kun ga mai mulki ai zai ga cewa ya goyi bayan gaskiya ya daure mata gindi da haka shi a haka suka zo masa suka nuna su ne akan daidai su imamu ahmad su ne akan kuskure da haka shi kuma sai ya mara musu baya su ainihin wato su jahamiya da haka shine sai malai ya masa addu'a yace afallahu anna wa anhu Allah ya mana afuwa kuma ya masa afuwa haithu garraru bihi inda suka rude shi wa khada'uhu suka yaudare shi wa wada'u as-sayfa was-sawta ala man duna zalik har ma suka dinga ziga shi mamun wajen ya dinga kashe da kuma tsaure da kuma dukan waɗanda duk ba su da wannan aƙida ya'ani ta salladu fi ahadul ma'mun ma'ana sun samu dama lokacin gwamnatin ma'mun ala ahlus sunnati wal jama'a akan ahlus sunnati wal jama'a wa hadhihi natijatul bidanati al khabitha wannan yana daga cikin illar al bidanati al khabitha wato abokin shawara mugu shi yasa annabi ya ce in Allah yana son shugaba da alheri sai ya bashi abokan shawara na kwarai in ya tuna su karfafe shi in ya manta su tunatar da shi in ku Allah maɗaukakin sarki baya son mai mulki da alheri sai ya bashi kabinet ɗinsa su zamanto miyagun mutane in ya manta ba za su tuna man ba in ya tuna ba za su taimake shi to mamun sai ya samu wannan wannan ita ce natija duk kowane irin mutum da yake kan kowane irin matsayi ko mukami to in ya zamanto waɗanda suke faɗa ya saurare su ba mu na kirki ba ne to sai inda hali da wuya ya abin arziki yake cewa hadhihi natijatul bidanati albidanatil khabisa wannan yana daga cikin sakamakon abokin shawara mugu fa yajibu alal muslim a karkashin haka sai malam fawzanul fawzan ya ja hankali ce wajibi ne akan musulmi sawa'un kana min wulatil umur shin yana daga cikin shugabanni na gwamnati aw min gairi wulatil umur ko kuma baya daga cikin shugabanni irin na gwamnati ko shugaba ne na makaranta ko shugaba ne na masallaci ko shugaba ne na kaza ko na kaza ko na kaza Allah yattakhidha illa bi talatan salihah yayi hankali kada yayi ruko sai da abokin shawara na kwarai duk wanda yake da wani jagoranci ko shugabanci to ya yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa abokan shawararsa mutanen kirki ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ce ya yi wallazi na amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anitum qad baratil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar Allah ta'ala ce ya yi wallazi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu bitanatan kar ku kuskura ku riƙe abokanan shawara min dunikum daga ba daga cikin ku ba daga wasunku in kai shugaba ne mutumin kirki to duk abokan shawara ka yi kokari ka samu mutanen kirki ai min gairikum kar ku zaɓi wato ku riƙi abokan shawara min gairikum daga wasunku la ya'lunakum khabala ba za su sassauta muku mugunta ba duk yanda zai ga ya lalatan maka da aiki ya jika maka aiki ya sa wankin hula ya kai ka dare ya bata ma gwamnati ya sa an yi tur da Allah wadai da kai zai ka jawo shi ya taimake ka ashe shi kuma makashin ka ne to shi sa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'alunakum khabala ba za su sassauta muku ba za su daga kafa ba wajen cutar da ku da muku mugunta kaga Allah madaukakin sarki yana wajjahar da kira ne ga duk wanda yake jagoranci ko shugabanci da sauransu fal muslim suratu al imran aya ta 118 fal muslim da haka musulmi yattakhidhu bitanatan salihah musulmi shine wanda duk lokacin da Allah ya dora masa wani shugabanci to yana rikar mashawarta nagari ne wa yahdaru yana hattara min al bitanati as-sayyi'a daga wato muyagun abokan shawara la siyama wulatul umur musamman shugabanni na gwamnati malai ce musamman shugabanni na gwamnati unzuru ma za a hadathatil bitanatu sayyi'atu lil ma'mun ka kalli yanda miyagun abokan shawara suka kai ma'mun suka baro ya dauke su abokan shawara na kwarai ya dauka abin da suka zo da shi gaskiya ne ya dauka abin da suka zo da shi addini ne ya ɗauka su ne akan gaskiya saboda suna da kusanci da shi suka cusa masa abin da ya zamanto cutarwa ga al'ummar musulmi kaga wannan sakamako ne na bidanatu sayya yace ka duba yadda suka yi wa mamun ma'a zaka'i tare da cewa mamun din nan fa zaki ne wato mutum ne shugaba ne mai kaifin kwakwalwa kar ka dauka kaifin kwakwalwa ka zai iya kubutar da kai daga bidanatu sayya in dai cabinet ɗinka miyagu ne to hazaka ka da kwakwalwa ka ba lalle ta kwace ka ba sannan wa asalati kar ka manta da asalin shi wannan mamun din ga kaifin kwakwalwa kuma ɗan asali ne wa annahu min bani hashim domin yana daga cikin banu hashim banu hashim ka kaga dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kana iya cewa yana cikin ahlul bait amma dubi yanda ya samu kujeran mulki ko ya samu shugabanci amma da bai samu mashawarta yan cabinet din nan suka zama na kirki ba kaga abin da ya faru an gane ko ma'a hadha tare da wannan kaifin kwakwalwa tasa tare da cewa shi dan asali ne daga cikin banu hashim amma garraru bihi suka rude shi wanzuru ma za fa'alatul bitanatu sayyi'a ka kalli irin abinda abokanan shawara miyagu suka yi fi akhir banil abbas a ƙarshen a ƙarshen daular banil abbas daular abbasiya ka koma ka karanta tarihin ibnul alqami wa dusi dama yan shi'a ne ibnul alqami da ad-dusi an gane ko ibn al-alqami shine muhammad ibn ahmad ibn ali al-alqami al-asadi ana masa alkunya da abu talib an gane ko eh ana kiransa muayyidun muayyiduddin ar-rafidi ibn al-alqami shine ibn al-alqami da kuma ainihin wato shi ibn al-alqami din nan wato shine wazirin khalifa na abbasiya al-mu'tasim billah cikin ‘yan daular abbasiya akwai wanda suka yi ta shugabanci suka yi ta shugabanci akwai kamar shi al-mu'amun bayan al-mamun akwai al-mu'tasim akwai al-wathiq al-mutawakkil ga sunan to shi ibnul alqami shine waziri kaga daga cikin illar abokin shawara mugu ibnul alqami shi kuma shine wato waziri na ainihin al-mu'tasim al-mu'tasim an gane ko ga kuma wa dusi da kuma dusi shine Muhammad ibn al-Hassan ibn Ali an fi masa alkunya da Abu Ja'far ka duba wayannan mutanen ma za fa'alu bil khalifatul abbasi irin yodara da ha'inci da cuta da suka yi wa wannan khalifan nan na daular abbasiya al-mu'tasim jarru alaihi tatar su suka bada suka bawa tatar dama suka shigo suka yaƙe shi jarru alaihi tatar su suka jawo tatar minal mashrik daga yammacin duniya zuwa gare shi a taubihim su suka zo masa da su wa fatahu lahum tariqa su suka ba su kofa wa yassaru lahum subula su suka sauƙaƙa musu hanyoyin da za su iya shigowa su mamaye gwamnatin mu'tasim su karya ta hatta qadau ala bagadad har sai da suka suka kawo ƙarshen bagadad a wannan lokacin tatar suka shigo suka yi wa bagadad kaca kaca suka kawo ta wa ala biladil musulmi ne kuma suka kawo ƙarshen garuruwan musulmi ta tar wa qatalul maqatil al'azima sun kashe mutane masu tarin yawa wa harraqul kutuba suka dinga kone littafai na musulunci wa wada'uha fi nahari dijla wal furat suka dinga zuba su a cikin tekun dijla da kuma furat na fata an gane suka dinga ɗebo littafai da malamai suka rubuta na addini wasu su kona wasu kuma suka dinga ɗebo su suna ta danna su a cikin ainihin wato kogin ko tekun dijila da furat hatta ta gayyara bihalmiya an ce saboda da yawan littattafan da suka ɗura na addinin musulunci cikin waɗannan tekunan har sai da ruwan ya canza ka duba manyan tekuna irin wannan amma sai da ruwan ya canza saboda littattafan da suka yi ta zubawa ya zunnuna annahum qadaw alal islam sun yi tsammanin sun gama da musulunci lakin al islam muayyadun muayyadun min Allah sai dai ba san cewa addinin musulunci yana samun karfi ne daga Allah ba la yuqda alaihi ba mai iya ganin bayansa ina fata an gane Allah ya kyauta to za mu tashi fadarasa ilmin as-sunna insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik